إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara haɗuwar mu'amakar ahadu sunna wal jama'a wanda ke angulkar kada a birnin da magara yau muna ladi 21 ga wata na ramadan hijira shekara bakwai wanda ya dace da 26 ga wata na shida shekara 2016 a kahin muhara tafsirin tambayoyi sun yi kan mas'ala guda da maganganu kan mas'alar tarawihi ko tahajjud wanda yan uwa a gaskiyar magana kawai an sha bayani magana kiyamun lail tarawih tahajjud kiyamun ramadan duk wannan kakka raba ɗayan biyu duka abu guda ne ko ka ce kiyamun laili ko ka ce kiyamun ramadana ko ka ce asham ko ka ce tahajjud sallah dai guda ce kidan gaskiya wanda ke son dacewa da sunnar wannan sallah ba sallah biyu bace ba wani ya ɗaukan tsawar ko daban ta dare daban wanda zai iya ya yi a tsakar dare ƙarshen dare ko wasa sallah ta ƙarshen dare ta yi a kan ta farkon dare kuma haka a nan sarrafa ce wadda ake kwanci cikin dare a tashi ta yi ta farko dama haka ne amma kenan ta rage ga mutum in wanda akwai wanda bai da damar yin ta wannan ɗaya ya kai ƙarya hudu ga aiki wani ba zai iya ba to ya kai ta farkon dare shi kenan kashi ne amma dai ba sallah ba can shi kokari ne zai ɗauki ya zo ya yi ƙiyamun ramadana wai kuma ya zo ya tahajjud a gaskiyar magana sallah guda ce ba a yin ta so biyu gaskiyar magana magana ma da ake kawo masu kawo magana ta raka ashirin ko sauransu wani wata mas'ala ce da bata da alaka da wani magana mas'alar mas'ala ce wadda ake maganar umar bin khattab da ya sa wannan jagoranci nawa aka yi nan ne ake samun sabanin raka ashirin ba ashirin ba ce ba amma kowa ya sani ko na bangaren annan sallallahu alaihi wasallam ba huce ba raka'a goma sha ɗaya ƙololuwa ruwa da ta kawo sha uku duk da ruwa sha uku akwai magana ta wata ruwa ta kawo ta kawo camina rakatar fajar a ciki akwai rakatar fajar doki ma dai ƙololuwar sha uku kakka ɗauka wai ana sabani ne kan annabi sallallahu alaihi wasallam raka'a nawa ce 20 a ba magana annabi sallallahu alaihi wasallam amma masu ganin an yi sama da 20 ba sa iya danganawa annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yayi raka 20 a tarawih ko qiyam ramadana wannan magana ta Aisha tana nan tabbatar da annabi magana bai karawa a ramadan ko no ramadan akan raka 11 kenan wannan shine magana wannan 20 ana yin ta ne wanda Umar da Sa'id suka yi kuma duk da su kansu ruwaya mahi inganci kan magana ta ita Umar tun kanta magana ce ta 11 to da kasance magana ba ta alaka da manzon Allah ne yake sabani 20 yayi nawa yayi a'a wannan magana ce wanda aka sa doshin umar wani kata ba ake samun sabani duk da cewa insha Allah muna fatar abin da yake mahi nutsuwa mahi inganci raka'a sha ɗaya kuma alhamdulillah yanzu dai ita ake yi illa magana kun masu ganin cewa za a yi biyu shi muke magana gaskiyar mutum mutum ya kokarin wadatuwa da ɗaya shine yayi dacewa da sunna kaka shiga hayaniya ta neman madogara ko noman kare kanka da wahala gaskiyar magana wannan shi ne kurin bayanin musulmi na tahajjud ko kiyamun ramadan a darasinmu na jiya mun tsaya a aya ta goma sha biyu ta sut al'am muna cikin sut al'am insha Allah wa alama Muhammad Ibrahim ya kaji aya ta goma sha uku ta wannan sura sut al'am
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قل أغير الله أتخذ وليا فاتر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين نعم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم ككمن درس من جيا من بيان me ma'anar ko muhimmancin kawo tauhidin rububiyya kuma tauhidi akwai tauhidi na uluhiyya akwai na rububiyya kai akwai na uluhiyya akwai na asma'ul sifat wannan shi ne abin da ya shahara kan nau'in tauhidi na rububiya shi ne cewa mahalici waye kaza waye kaza waye kaza halitta cewa waye ya ta wajen halitta Allah ne Allah subhanahu wata'ala bai ba tarayya da kowa ko da komi cikin dukkan halittu da yayi kuma alhali babu wani abu sama da ƙasa wanda wani mahaluki yayi in ba Allah ba to cikin dukkan wannan halitta ta Allah kaf gaba daya babu ɗaya wanda ya tarayya da wani shi kaɗai kino ka yarda Allah shi ne ake kaɗaitawa da rububiya ba wani mai mahalicci ko na menene sai shi tawhidul uluhiyya shine kaɗaita Allah subhanahu wata'ala da haƙƙin kaɗaitawa da ibada ba mai haƙƙin bauta ban za a ɗauka abin bauta sai Allah suna asma wasu fata dabin da ake sunaye sufofi na Allah Allah bai tarayya da kowa ba wata siffa daya ta Allah da yake tarayya da wani wannan shine illa wasu malamai karin suna kawo tafidin risala wasu suna kawo musashin ma duk da gaskiya kamar ina Allah shiga abokar gumi Allah shiga gumi iya cikin abin da ya samu bambanci da da malamai sauran malamai gumi ganin irin yadda ya rayu a irin wannan kasashe namu shi a cikin tafidin ya gama tafidin risala kuma abu ne wanda yake tabbas ne da yana ta ne wani abokin musun je wata abin daura ana cikin mukabala cikin abin suke su muhiya sun yi kawo tafidin wannan na urubiya uluhiya kuma wasu fat sai da yi mai tambaya kan tafidi sai ga mishi tafidin risala ta halanka halanka kana cikin almajin abu ga gumi ce mishi balarabi musu saudiya ta halanka cikin almajin gumi haka ne jami'in menene yan uwa tafidin risala mai a matsala shi mutane mutu gano shi su ma magabata malamai an sani a yanzu mai matsala ka san tafidin risala abin tabbas me cewa manzana sallallahu alaihi wasallama bai tarayya da kowa wajen kawo sako daga Allah subhanahu wataala abinda da yawa cikin al'umma su gano ba a yau hali ne wanda duniya take ciki a yau rashin fahimtar tafidin risala cewa manzan Allah a wajen mutane da yawa musulmi ne suna sallah tana azumi amma sukan karbi sako daga wajen wani a ce musu Allah ce dan wani ba na abin kusa a nan da magana ta wani wawa wani mai dan da fara ku yanzu shiga daji wuce ai na ga manzo Allah na ga kun na ga Allah mawlaki an ce muku yi kaza kuma ga ai kaza waye baka wannan abin da aka ce mishi in karatu ne wani da ce waye baka to ai na ga waye ko shi waga mishi kaga wannan rishin ta matsan sanin cewa da kace Muhammadu Rasulullah shi ne ne babu wani ne kamar yan wa rasul dan sakon ta manzo wanda Allah ya aika kenan wanda ya da la ilaha illallah muhammadur rasulullah ba zai yarda ba in ya tabbatar da wannan kalma bai yi wa ya karɓi wani saƙo na Allah ta wata hanya in ba hanyar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam to yau duniya rudun da ake ciki a yau duniya wuri da yawa al'umma da yawa sun bar hanya ta wannan mas'ala fushin kawo aka da amsar sako daga wajen Allah daga hannun wani wanda ya tsaye ta ya samu goya baya ya ce ya Allah ce ku yi kaza kuma ku kaza ya rinka ba su umarni na wata ibada da sunan addini bayan cewa ba manzo Allah bane mai ce ayi shi sa kenan irin su gumi Allah jikansu suka fahimci wannan mas'ala ta tauhidur risala mu dan uwa wannan abu ne tabbas gaskiyar magana annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda kadiba wannan da Allah yake magana kan wanda take cewa ya latani takatu rasul sabila ko ata ya wailata latani lamma takatu lana khalila ai anan zai nadama ne zai nadama da bai kama wani mutane manzo Allah kira manzo Allah bai shari ya latani ya latani lamma takatu lana khalila ko ai zai nadama ne na bai riƙi wani ba tare da manzo Allah da bai haka ba kenan ya ba wani matsayin manzo Allah eh kenan ma'anar ta sama bai tarayya da kowa duk abin da yake sako daga wajen Allah kakka yarda ka amsa in dai bai da alaka da manzon da Allah ya aiko kuma anan ake kai mutan da yawa ana barowa wajen tauhidin risala cewa manzon Allah shi kadai ne na abin da ke da magana shi kadai ne za ka ɗauka zai kawo sako daga Allah subhanahu wataala a wannan al'umma har tashin kiyama wannan shine abin da ke muhimmanci kan haka yace walau kenan muna magana to wannan tauhidur rububiyya kenan ana shuhuda ne amma shuhuda ka yarda da mai irin wannan halitta mai irin wannan ikon da shi ana sanin girman Allah ana sanin girman Allah ka diba ta hanyar halittun Allah da ai aikin Allah to kenan mai wannan matsayi mai wannan kaza kenan shi ne ke da haƙƙin a kaɗaita da ibada nan dama ce zama da wani zama canje min bayani a jiya wannan sura babban abin da take karantarwa tauhidi na ulubiya da na rububiyya da maganar haihuwar risala da ba su wani shuru nan iya tabbatar da cewa wannan na Allah ne ma sakana fi lail wa nahar ya ka ce abin da ya mana nan ma mana ma tabbata abin da ya tabbata mana mara motsi na ji an kawo abu mara motsi dan shi ne a cikin halittu shi ya yawa a cikin halittu masu motsi abu mara motsi wanda bai musakin shi ya yawa akan kenan karkashin wannan kenan Allah shi ke da dukkan wata halittu kamar ibn qurtubi na cewa tafsir cikin maganganun mahi mahi zama gama komai da komai ana walahu ma khalaq duk abin da halitta Allah da ƙarshen mulkin Allah ne gaba ɗaya duk wata halitta ma'ana na mulkin Allah ne na Allah ne kina koma menene duk wata halittu ba wannan wani na Allah ne na Allah ne duk abin da ya tabbata ko mu ce haka zamu yi nutsuwa ba a mutum ke nutsuwa duk abin da ya tabbata a cikin duhun dare ko rana ana dukkan halittu na Allah ne wa huwa samiul alim kuma Allah yana jin bayin shi kuma ya san masani game da bayin shi iya jin matsalar bayin shi iya jin su kuma masani ne game da matsalar bayin shi gaba daya duk abin da yake mana masa kana قل غير الله اتخذ وليا فاتر السماوات والارض nan kaman gardama ko tattaunawa wadda ake wajen ɗaukan wani abin bauta ba Allah ba shine da Musa manzala ya tashi a wannan gari na Makka cikin wannan gogormayya wajen ɗaukan wani abin bauta ba Allah ba yace kul ka gaya musu a ghayra Allah attakhadhu waliyan shi yanzu wani Allah kuke so in kama waliyi masoyi majibincin lamari na alhali shi Allah shine fatira samawati wal ard wannan me zama shi wanda yake shine wanda fatir da wannan khalid fatir ma'ana wanda shi fara shi wani kirayen abun babu inda ya ga mutal shi fara kirkirar abun babu inda kan wata da ɗauka fatir shi ya ke kirkiri shi yanzu kuna so in kama wani abin da ban wani waliyi ba Allah ba alhali Allah shi ne fatirar samawati wal ard wanda ya kage halittar samai da ƙasai in bar shi in kama wani alhali shi Allah wa yuti ma la yut'a Allah shi ke ciyarwa wani bai ce da shi Allah bai bukata wajen kowa ko wajen komi in bar wannan in kama wani daban kul to gaya musu idan haka suke nihi da kai inni umirtu an akuna awwal man aslama ni kuke neman wannan abu a waje na to ni an mun umarni in zama to horkon masu mai kauya kamar cikin al'umma ki a wannan al'umma gaba daya ni ne ma horkon wanda ya kamata ya fara mai kauya zuwa ga Allah tauhidi na rashin gama Allah da komi ni ne horko wala takuna wala takunanna minal mushrikin kuma an mun umarni an mun kashe cewa kakka zamanto daga cikin masu hada Allah da wani shine mushrikai su mutane su mutane ta su mushrikai su mutanen Qurayshawa musu inkarin ko kin a ta su mushrikai suna dai wannan tarayya dan haka ne abin da ya dace a yi to kai baka layin mushrikai eh baka ciki kul inni akhafu in asaitu rabbi azaba yawmin azim ka gaya musu abinda suke nema gare ka na gama Allah da wani ce kai cewa ina tsoron idan har na saba ma ubangiji wannan umarni me saba mashi umarni ne mai na mai kauya kada ta shi da ibada kai shiga la mushrikai wannan umarni idan na saba ma ubangiji na kan wani umarni da mun ina tsoron azaba yawmin azim ina tsoron azaba ta wuni mai girma shine wani kiyama da haka cewa man yusrifa anhu yawma idin faqad rahima alhali duk wanda Allah ya kauda ya kauda ma azaba a wannan wunin tabbas Allah ya shi Allah ya kanmu Allah mana rahama yace wa zalika al-fawzul azim wannan kiyama ta tashi Allah ya kauda ma azabar shi wannan shine rabo mai girma Allah ba mu rabo wannan babban rabo mai girma ci gaba
وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسك بخير فهو على كل شيء قدير نعم وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير نعم وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمس وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وإن يمسسك الله بضر إذا الله يشاهيك da wani abu na cutarwa mana idan Allah ya gama ka da wani abu na cutarwa rashin lahiya asara ce wani abu dai da duk wani amar da idan Allah ya gama ka da shi fala kashifa lahu illa hu ba mai iya zawa ya agaje ka ya raba ka da wannan abin da Allah ya gama ka da shi sai shi Allah haka wa'in mutu saka bi khairin haka idan alheri yi nihin ka da ya baka alheri shi ma ba mu iya amshe maka kuma daga cewa ma yaftahi lillah ma yaftahi Allah lin nas rahmatan fala mumsika laha wa ma yumsik fala mumsika min ba'di huwa al-aziz al-hakim cikin fatar Allah ya ce ma yaftahi Allah lin nas rahmatan fala mumsika laha duk abinda Allah ya bude mu al'umma na rahama ba mai iya zawa ya hana haka wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'di abinda kuma Allah ya rike na rahaman ba mai zawa zaki dan wannan muna cikin tauhidi wannan mas'ala yan a yau mu tsaya tsakani ga Allah mu ji kullum yan idan mutum yana rayuwa kai mutum kake duk a halin da ke ciki kai kula da alaƙar wata aqida ko wata rayuwa da addinin ka yan wa tsakani ga Allah yau kaje mutane saboda menene kafafen watsa labaru masu magana aji masu yawan faɗi aji mun yawa ba masu imani ba ba imani aure ne mu ji daidai kansu mu ji komin su yau ba yau rayuwar mu gaba ɗaya yau an gani ba aqida ta Allah ke budewa yake rewa sai ka kadan ce a cikin kauna mutane yau yanzu in ma me maka samu da ka musulmi ne iya sallah iya azumi matsala ne da yau ka yau Muhammadu Isu misali shugaban kasa da abun ya kiya wannan kurin ko miji kurin shugaban kasa tsorawa ko ka ga tsorawa yau aka ga alheri a Niger shi za a ce kwace Allah da Allah da wuya ga asirin mutane yau in aka samu alheri kai an nagana ma Allah kowa ya kun kai da kun kai da wani ko da sama ce a gaskiya Allah ya taimake mu ya ba mu shugaba ta akwai da mu dama Allah ya taimake mu shugaba wani gaskiya alhamdulillah to ko shi ba ki ko da alkarin mutane ba sa yi su dangana ma Allah wannan abin alherin a cika Allah ya taimake mu a cika muna ce ba zamanin wani eh Allah ya ba mu wani amma yau mun yawa tsakanin ga Allah kalmomin mu muna dangana ma samun mu da rishin mu muna dangana ma wasu masu kashi wasu masu kashi da wutsari wanda su ma ba su mulki komai da kansu ba mun yawa da mutane haka muka dogara wa dukkan rayuwar mu zuwa ga wani makhluk arziki shugaban kasa talauci shugaban kasa komai mu mun mai kalzo gare shi haka muke cikin gaskiya haka haka ne an hira ake kun haka ne da ka samu arziki yanzu kawai alhamdulillah yau mulkin wani kaza kaza ba zo ga ma mu ba Allah ba dan wani kashi a ce eh a kawo ba Allah ko da mugi yawa ya wannan sai matsala ce matsala ce menene shi Allah subhanahu wataala zai cikin rahama shi lalle zai iya ba ku lalatacce ke cikin rahama shi ya ba ku na kwarai mai muku adalcin tun na shi a ba hannun shi nake ko ya ga ku da mugu dan duniya ta ba ku hala eh sai ba hannun shi ya gama ku da mutumin banza ya gama ku da na kirki a zamanin wani ya bude ya riye amma mu san wai abin mu sa aqidan mu abin wannan amma mai da Allah ke kai wani mene ne mu samu matsala problem kasa ko ina kaza kaza muna tunanin mu koma ga Allah a hede ko ayi juyin mulki ko a hudda shi ayi zabe wannan hau haka haka ya kullu mutane haka kullu mu take yau kullun kai wanda suka matsala take a Niger problem a Niger babu komai ya rike me za a yi tunanin ka kurin a yi juyin mulki ko wuta a yi zaɓe wani abu ko ku shi yana yanzu iya zama iya jira har Allah kai mu shekara biyar tana ta shiri a san kan in ta zo a yi sabon kamfai a cikin zaɓe he mu turi he mu in wai mu ga arziki haka ake shi ba gaskiya mu matsala ce ta imani ka kuma ka bubun ganewa saboda turawa masu wadi aji sun wanke kwallo mu sun wuce kwallo mutane kudin abu muna muna rayuwa irin tasu a kamun ka ba ba mu sani ba a kamun ka ba kudin muna suluk na rayuwa mu komi irin nasu ne kwallo mu irin tasu ce tunanin mu irin nasu ce haka kun muke tsaye mu gane ba gaskiya kuma a jabirki a tsaya tunani mu tsaya mu rika tunanin me ya alaka mu da Allah me ya imanin mu da Allah mu muna da Allah mahalicci wanda muna da komai a hannun shi ke shi ke budewa shi ke rihewa in ya bude ba mai rihewa in ya rihe ba mai budewa kusan da haka shi ne magana cewa wani masu suka lahu bi zuhun falata shi falahu illahu idan Allah ya shahe ka yin yaga da wani abu na cutarwa ba mai yaye maka haishi haishi illahu wani masu suka bi khairin ɗan kuma alkhairin ne shi ma ta mai ka ba mai iya rihishi shi cewa ma ya fitayin lahu lillahi min rahmatin yake duk abin da Allah ce ma ita ma duk abin da Allah ya buɗe na rahama ga mutane linnas ya ce falamun suka lahu falamun suka lakai rahamai ba mai riye ta kuma umma wani musu duk irin abin da ya rike wa mutane falamun suka lahu min ba'adi ba mai zauwa ya buɗe bayan Allah ita hola azizul hakim Allah shine maboyi mai abin da ya so kuma mai hikima cikin tsarin shi shi abin da ya so kenan wa mu koma ga Allah in me ya warware a wajen Allah Allah shi ya sa amma mu sa abu a hannun shi ki in wani da ta cinye hudda mu da kawo ne in ba haka komai mu sa abu mu koma zuwa gare shi da shi ke badawa shi ke hanawa iya cikin tushe na aqida ta musulmi wannan ana koda tauhidul rububiyya la khaliqu la razuqa ko kasan ita Allah ya taimake mu yace wa huwa al-qahiru fawqa ibadi Allah shine mai rijaye mana sama da bayan shi yawa kenan bayan shi kowane bawa yana kalkashin kulawar Allah Allah shi ke yanda ya so da dukkan bayi wa huwa al-hakim al-kabir Allah shine mai hikima gwani cikin tsarin shi gwani ne kuma al-khabir kuma kwararre ne ya san komai masani ne haka nan ka dogara gare shi ka koma zuwa gare shi
قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوهي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون
na'am qul na umarni ne daga Allah subhanahu wataala ina ba manzon shi wannan umarni qul ayu shay'in akbar shahadat akbar shahada ka tambaye su menene mahi girman shaida a nan kaman jawabi ne na sai mai tambaya ya Muhammad wa zai ma shaida kai manzo daga Allah ne kai ba wani mala'ika ba wani abu kuma haka ka sha Allah ya koka wa zai ma shaida wa yi shaidar ka yace tambaye su waye miji girman masu shaida in sun kyale ce musu kulullah Allah ne ni Allah ke mai shaida yace kulullah shahidun bayni wa bainakum ni da ya mutu Allah ne mai shaida tsakanin ni da ku cewa ni manzo ne zuwa gare ku wa uhiya ilayya hadha alquran kuma ka gaya musu cewa an mun wahayin wannan alqurani li unzirakum bihi wa man balag dan muku galgadi da wannan alqurani kun ba dan ku kadai yazo ba wa man balag da duk inda ya kai su ne warko dan bana warko amma duk inda ya kai abin galgadi ne wani shine ke cewa don wani shi ne cewa a sa cikin ƙur'ani littayi da na galgadi a yawancin al'umma kuma ya umarni kuma kowa ya isar da shi har yake cewa cikin sabon buhari da na karo cewa balli bu'anni wa la'ayi wadda su amalin sa'ayi wa laharaji yake cewa ku isar daga waje na ke nina waɗi kuma ku ɗoko ku yi gaba da abu eh ku ɗoko ku yi gaba da shi ko da aya da ce ko aya da ta barka ko aya da ce ka kafar kai ma zai ba har inda Allah kai shi anan da ke cewa ku amso labari daga banu Isra'ila ba lahi bane ba kuma karshe sai yarji da cewa wa man kasaba da wata amida mata ba maqadu minan nar yayi maganar ku isar daga waje na ko da aya yayi magana cewa ku dauko labari daga banu Isra'ila ba lahi bane ba sai yarji da cewa amma ku san duk wanda ya mun ƙarya da gangan tun daga duniya ya kama gidan zama a wuta da wannan ruwaya bukhari ko musulmi sun kawo sun so da ruwaya nan akwai mahimmancin cewa a musulmi kowa wakili ne dan isarwa ne wannan haka nasan qur'ani ya kawo na cewa wannan al'umma iya cikin sharadi na wannan shiga wannan al'umma isar da wasu abu da Allah kul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana mun tabani wa subhanallah wa ma ana mun mushrikin Allah ba mun mun ka ga wasu kun hadhihi sabili wannan ita ce hanya ta islam ad'u ila Allah ina kira zuwa ga Allah ala basiratin akan basira da musulunci bai aiki da kokonto shuba sai aiki da hujja tsarara ba wani eh kila kun ga shi akan basira da hujja kuma ce wannan hanya ana wa man tabani da ni manzo Allah ce da duk wanda bi in wancan isarwa wa ba ya kawo kawo mumbari ba kawo mikro ba ko ina kake akwai abin da kake jin kai yace kenan ku isar daga waje na ko da aya to nan kake taba aya abin kina abin da ka sani sai ta ko da aya sai ma kashe bayan ya ce makon babu da dauko labarin banu Isra'il babu laifi yace amma duk wanda ya mun ƙarya da gangan sai ka duniya ta gidan zama huta yan wani labarin banu Isra'il Allah kasa su cewa kusan gida uku abinda ya zo daga banu isra'il shi a cikin isra'iliyar akwai labarin za a samu daga wajensu kuma a samu ƙur'ani ya gaskanta ko suna gaskantar labarin wannan za ka ɗauka hannu biyu akwai labarin da ya zo daga wajen malamin banu isra'il ya zo an ɗauko daga wajensu amma wani labarin akwai nasu ƙur'ani ko suna ƙarara wani sun ƙaryatar da abin da yake ciki a nan ce wannan ƙarya ce kuma ba shakka wannan sun ƙarya ce akwai labarin da ya zo babu magana ƙaryatawa ƙarara ba magana daskantawa ƙarara da bisa Allah wa ala ba kawo hujja shi ma da shi kullum ajiyar kullum ji labari ne babu kawo hujja da labarin su ɗan wannan buɗe wannan kafa ta kawo su ɗan warko sun sama a nan magana sai ɗan baya kurin ɗin suka zo ido arhe kurin an ce ruwa da ɗan bin abbas daga wane ne kullum ya sufafi isra'iliya su cika da tattawai ba tare da binciken ba wanne ne a ciki za su kan hujja da kowane wani yan washe soko da ɓanna da yawa soko abinda ba shi da inganci ta wannan hanya mutane suka yi ɗauka suke gama ƙur'ani da irin wannan kisa da yawa in wani makaranta bayan mun ƙare tafsirai na masu ɗan ballan ƙashe na ma'ida abin da ke alaƙa bari isra'il ka ji an zo yin tafsiri malamin iya wazi ba ka gane idan ka zo wajen ami mutum zai rukun aka yi rukun wanda ba malami ba in ya baka labarin wani annabi ko na kisa in ya zai baka labarin zai baka labarin na ƙur'anin da wata kisa zai gama ɗauka labari guda ne kamar yadda yan wasu magana ku bambancin maganar ƙur'ani cewa gaskiya ce zan kusa abin da ya zo gurin haka ne tabbata ya tabbata to matsalar mutane yadda da zama kisa ta wannan kwashe-kwashe da waccan ta ƙur'ani ta suna badawa sai ta kawo ta gama sai ta tasiki idan mutum ya zo ami bi ida ne babban mace ta Allah da ta labarin mutum Isra'il sai ya gama ya haya kawo hujja da cewa a cikin tafsiri an ce kaza bai ganewa wannan ta Allah ce wancan labari ne irin na sauran mutane shi sai wani iya cikin abin da ana cikin abokan gumi Allah ya rauta mishi asalin gumi rahimahullah yayi littafin radul azhan je ba gane me mun hudu radul azhan shi yace yayi radul azhan saboda ya tashi cikin wata al'umma yace wanda ya lura mutane sun bar asali manhul alqur'ani sun bar abin da qur'ani ke asa take karantar da mutane kistoshi da suke shigowa da labarai sai a zo sai a ɗauki hankalinka a tafi da kai wani daji a raba kama da asalin abin da kwana ke wuce ya ce ya yi rudu azhan mai ma'anar tayin raddul azhan ila ma'anin ƙura'an ma'ana ce medo hankulan mutane zuwa su fa'inci ma'anar alƙura'ani abin da kwanin kantarwa shi zai yi rage rage ba shi da shari illa nan kun shi kawo saka hanya ga manufar alƙura'ani kuma wannan kenan wannan Allah shi kan gumi kenan ya kamata mu gano gaskiyar magana saka ta mata malamin sunna da yawa zan mutum bai ba ruwan shi kun sai zo cikin tafsiri ya gama isra'iliya da qur'ani ya gama ya wuce iya tafsirin baka bambance maganar Allah da wancan kisa sai mutum ya dauka abu guda ne wallahi ba dai bane ba kuma qur'ani shi ne hasan kasas shi labari na gaskiya shi labari tabbas an kawo da su haka Allah wadi amma wancan akwai na ƙarya akwai na gaskiya ko ba ni bashe kiran bai dacewa wayan tafsiri mutane kuma mutane mahiya mutane awam abin burge take a zo kisa mai daɗi mutane abin ka jewa mutane hankalin mutane ya iya kama wannan wannan isoshi na banza sai ka labari kun kan an ga tafsiri ya ji ya ba labarin mutan kisa to gaskiya an wa wajibi da sai a hatara kai kai hatara wani shurare bambance maganar Allah da magana ta wani ko labari na Isra'iliyat da wani iya yawa mutum tafsirin iya shi irin abubuwa an zo kuwar ana fasar ayar da wannan abu sai a zo a fasara maka ayar da kirsa isra'iliyat ya ka ɗauka haka ne labarin samfursan shi kuma abin na allah ba shi bane ba wannan cikin labari ne wannan bai tabbas ga abin da allah wani wanda cikin shari'i ne sai ka ɗauki hankalin ka ne ta wuce shari'i sai ka bar hakika ga hakika suka ciki yan wasu da kirin bayan mutum bayanin cewa muke takaita kisa muke takaita shari'i gudun wannan abin ne a kamar kisa musa salam ba kisa mai yawan ta labar kamar ta musa sai muka yi ta a takaice don barin wancan hanya ce amma akwai labaru da yawa sai ma an kare malam abu ce kaza ba ba an ce kaza bane ba sai mutum ya kama kawai baka ce shi ko labarin da ya kawo isra'iliya ne amma ya ji ya ji baka hudi ba ka kawo kisa musa amma wuri kaza baka ka kaza ba kenan ya zama na kan wancan labarin wani ma ƙarya ne amma shi ya dinga kai shi amma an ba kawo ba sai ga ai akwai saura ba ta ba ga labarin da ya zo to da sai ina jin hankalin balle masu tafsiri yan uwa a yi kokarin tace maganar Allah kan magama ta da wata irin wancan na Isra'ila ta gaskiya dan ana gama da wuri da gaskiya kenan anan Allah subhanahu wata'ala yayi magana cewa bayan ya gaya mai cewa ka gaya musu uhi ilayya hadal qur'an amma wa'ayin wannan alqur'ani li unzirakum bihi wa man balag da muku galgadi da shi kuma da duk wanda ya kaiwa a innakum da ta shahadun anna ma'allahi alihatan ukhra shi yanzu ku mutane kuna ga nan kin bi abin jayya ku yanzu har kuna masu shaida kuna masu shaidawa akwai wani abun bauta da yake da haƙƙi a ga masu da Allah har nan abu abin gardama ne har ku abin gardama nan kul to ga ya musu in su har suna ga yana yiwa a kira wani Allah wanda yau kuma mace kwana wani malami iya mana raddi kawai mas'alar wai iya inkarin da ake cewa ba kiran kowa sai Allah da magana wai kiran kabari ba a yi me yan wa Allah shi kamar imani wai kissa ta Musa alaihi salam wanda muka kawo ta ce kanta ne ake raddi kan magana an binne Yusuf alaihi salam a cikin wani wuri wanda lokacin da za a yi hijira mun karanta a nan ko cewa hanya ta ɓace mabanu isra'il da musa alisalam suka ɓace hanya ta ɓace musu sai musa ce mai aka ce akwai matsala yusuf alisalam ya ce duk lokacin da banu isra'il za su bar masa kasa bar shi shi kuma yanzu ya mutu an binne gawar shi kuma sai an wa abin sanan ne gawar annaba jikin annabawa kasa ba ta na mashi ba ta ce duk inda yake rage yana annabi mu ne ka samu wannan wannan amma annabi kullum kasa wannan abu da kalfiyar kullum kasa ba ta ce annabin Allah yanzu kenan sai aka ce ai Yusuf yayi wasiya ta cewa ka a bar kasar Masar sai da sai da gawar shi yanzu ya za a yi ana nema wasu inda take ba da wasu kalmar sai wanda suke can an samu wata tsohuwa mai tarihi ta san wurin ta ce ita ta san wurin inda gawar take sai ta ce amma ba za ta gwada ba sai in musa alisalam zai mata alƙawalin zama da shi a gidan aljanna ya ce a wani abu na bane can allah mai wahayi musa ka ba wannan tsoho abin tambaya ka ba ta abin tambaya ya ce tsoho an baki ta ce muje ta kai ta wani wuri wajen wani ruwa bakin hanta bakin lille ana abin ta aka tona dai aka ɗauko gawa ana ɗaukowa ta allah buɗe hanya nan me a cikin magana sai aka kawo kalma ce cewa wadu fi na fi fauƙin lil da ta umar baraka taulaha nasu da ake kada da ake kada malamin wai a an binne mu yusuf a gaɓar lil ya ake ce ta umar baraka taulaha dan albarka ta gama wurin kana an alwa zuwa shi ta ko wai shi ya sai riga da suna wai sai ka ce gashi an binne Yusuf an da tsaron barkata dan al'umma su kewaye wurin wa al'umma shi da tsaron barkata wa ko barka zuwa suna wai wani tsaron barkata da tsaron barkata haulaha wai shi ne wata umma al'umma ce wai wanda al'umma ta albarka kun ce ba a kira kowa kabarin kowa ɗaya ne da sauransu ba kan kira kabari ka ji kun ka jahilci kun karara ko ba ku shaki da wa'ayar riga da suna da jahilci abin da ake karanta daban abin da ke so shi a ran shi radi da sunna wai ana radi ne an ce mun ce ba kiran ba kiran wani ba kiran wani ba addu'a wurin kabari shi da wake radi gashi an ce da ta mu barakata haula ha an la shi mu in wa ta kace wannan har yanzu akwai masu irin wannan tunani cewa yoshe za a ce kudin wai an kai wani Allah lahi ne ana iya kiran wani rabbailu wani ruhani ai ruhani ne kashi ai ruhani ne an ce ruhani in wa duk wanda makaranta a cikin ɗan shekara hamsin baya zuwa satin baya duk wanda makaranta ya san irin mutum da muke yi a baka wani kana kiran ya roƙa ya ilu ya damta ya ilu ya haka ya ilu za ka wuce duk wanda makaranta ne iya da wani lakanin duk mun yi ala zauta mana amma wai ɗauka ake wani zai ne wai wani ne wani kiran shi ma wai ba na yi ba ne ba ana iya yi kuma kai da kace ba a yi wace kai kai ka saba addini kuma kai ne ka kawo saba addini a ce ma ɗaya zalal da ka ce a ce ɗaya zalal ne kenan wanda da wanda zaka gida an bige ka an bige kenan ka bashi wadai zala ne kenan ka bashi ware ka sabon addini ka kawo dan ka ce ka kira ko sai Allah shine sabon addini har suna kan wannan abun ana iya yi suna nauyin malaman da wannan abun hannu ta yau suna yi wallahi Allah shirye da mu shi ne yake cewa shi yanzu ku yanzu kuna ga cewa a innakum da tashhadun anna ma Allah aliyata ukhra kuna ga yanzu kuna shaidawar akwai wani abun bauta gaban tare da Allah kulla ashhad to ga mutum sun shaida kai baka cikin wannan shaida kaka ce wannan shaida shaida ƙarya shaida zur kaka da ta ul ka ga ya musu innama huwa ilahun wahid nan Allah ya hasar cewa kadai ma'ana babu wani ilaha daban kurin abun bauta ilahun wahid abun bauta ɗaya ne tak ɗaya ne tak kuma wa innani bari'un wa tushrikun kaga ba wasu sabaran su sabci ba wani koyi aqida a kuma ni ba ruwa na na yanki alaka ga da dukkan abin da kuke gama da shi ban da ciki kuma na yanki alaka dukkan wasu da aqida aqida da ba koyi aqida mu aqida ba ba da kullu kan aqida eh ba na shirka da duk abin da kuke shirka Allah ya ce allazina tainahum kitaba الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون نعم
هو أنا Allah subhanahu wata'ala ya ce allazina atainahumul kitab nan maganar a Muhammadu Rasulullahi ne suna kada baki ba wasu a sai Allah ki ga musu in ku jahilai ne ba ku da masaniya ana wasa da hankalin allazina atainahumul kitab wa'anda aka ba ilimi na littafi daga Allah kira malaman ahlul kitab ya'rifunahu sun san Muhammad sarai sun san sarai shine manzo na Allah kuma wannan sanin kace wa sani na lako lako kama ya arifuna abnahum yanda nan ga dan kasan danka ne haka suka san Muhammad Rasulullahi sai wanda suke da wani ilimi suka karanta sun karanta a littafinsu sun san sarai shine dan wanzu kamar yanzu kaje cikin gargajiya ana magana sunna kaga da yawa malamin bid'a ai da gangam ne suke hada da ahlus sunna ba dan ba wai suna inkarin sunna gaskiya ce wallahi da yawa suna wasa da hankalin mutane ne dan kasu gane amma wallahi a karan kansu sun san sai bin kitabu su shine tsira gangariya wallahi da ni dan wa wallahi misali wani abin dan zaka hira su a cikin yabance zaka ga magana amma a hujjar hili cikin mutane da wasan haka mutane don kan su bi mutane kasa gane gaskiya daya cikin waɗanda suke adawar sunna ana kowa babba shi ne a gaba cikin adawar sunna wallahi an mamaki wani cikin yan uwa sun je gidan shi biko suka je na wata iya da yake rikewa su biyu ne da yake shi ɗin bai da gemu shagiri ne an suna na wani bai gemu bai da gemu sai suna hira shi ɗayan ya shiga wajen negosan ita wata hushin sai ke cewa ni wallahi ban sa rikici shi ma da muke cewa ban sa rigima wallahi ka je zubi zuwa sai a nan garin rigima da ke ɗayan zala ta zai mai lahin zala Allah ka ce mishi mai lahin zala me matsalar su ya ce amma yanzu mutane ya kira ka wa'azi ya ce malam akwai mutane a gomu a goge su a goge su a goge mutane wai wadda ma za a ce za a ce je unguwa yi wa'azi su yan gowa suka yace shi wa mun wasu wai an je unguwa a goge yayin zala a goge su yace idan kai je idan maka yi fuskin da fuskin da dadin wa'azi yace me da yusu kaga anan kaga da kanshi yake tabbatar da abin da yake ran shi a ba wata matsala ba su fara suna ba su matsala amma mutane ne jahilai suke adawa da su suna da yada su kuma san cewa wallahi tsamo su ne ake daga duhu tsamo su ake daga danhara ta yan danhara ba su gane ba sai suka ji kamar an an sunna kamar yada wasu ne kaga ce tabbatar da haka ne kuma ce me ta hin nasu yace amma ga matsalar mutane su su su su kuna kuna goge yin zala ke an ka kama wurin wasu cikin mutane sai a goge su akan abin san yin zala a goge yin zala a musu kaza kuna a bada su amma a karan kanshi shi ya san ba haka bane to haka suke yawan haka yawa suke to can da maka ne halin mutane ɗin sun san sai da gaskiya ce kurin cin gaskiya ne da kare yan tseren duniya idan a gane gaskiya idan jama'a yau a gane nan garin misali ba a zuwa shan rubutu ba a sa laya ba a tak ba a ba a ba a fida'u ba a diba ba a neman sa'a sai ka to me me ka so ina banki take kaman kare banki ne an waje banki kare banki ne ya dare banki su shi da kurma sun sun sarai sun ban sarai sun fahimta cewa idan aka gane da kiran suna wallahi duk wanda duk wanda shi da addini ya kare wani cikin masu wannan wa'azin ta yake da mun kwanta da kaya har farkon sunna yace wallahi mun huto dan mu kare abincin mu wallahi haka a cikin mutane cewa mun huto za mu kare abincin mu kuma shi ne Allah wannan Allah ne mutsashi hudu gaskiya kuma cikin mutane wallahi to da kuma asalla mun shine wani abun kurin kare yantarin duniya wanda Allah ya tsine malamai Yahudawa dalilin amfanin duniya su ji gaskiya haka ne ba su ma malaman hawa Yahuda haka ne dan Allah da jinsi su ma Yahudawa da Allah ce su dalilin sanin gaskiya ku kiya dan amfanin duniya ka haka Allah tsine malamai Yahudawa kina a yanzu ma malami ka san gaskiya dare ka da wani gaskiya dare kake faɗa da gaskiya dan amfanin duniya yanda Allah ya tsine Yahudawa kai ma za tsine maka ta tsayin ko ji ko na wala da jirgi ba wani ala yaki da aiki ne gurin ana kamun labarin gudawa ne don kama irin nasu shi ne ba yadda bai hudu ya ka tsina mai albarka kai ma an kai a da magaran ko a ko a kano kai ma ya tsina albarka duk ɗaya ne haka mutane su yi hankali idan mutum ya san gaskiya ya gano gaskiya to la kurin abu da mai saura ya faɗi ka dogara ga Allah arziki a hannun Allah yake yace allazina atainahum alkitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wayanda aka ba littafi sun san Muhammad sarai kama yanda suka san diyansu da cikin su allazina khasiru anfusahum fa hum la yu'minun ma suka tabbata kawai su ba imani ne kurin ba su da ba imani ne kurin shi ne kurin amma su su sun sare Muhammadu manzo ne daga Allah subhanahu wataala Allah ta gaba ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون ومن أظلم أنا وانين يهي ظالمتي توتر كنشي دا كنشي وانين يهي ظالمتي كمر ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته ita wannan babu wanda yake shi daidai daidai da shi mutumin da ya kirkiri ƙarya ya dangana ma Allah ya ce Allah ce Allah bai ce ba au ka zabi a yaki ko ko Allah ya mutu ya ce ƙarya ce wannan babu wanda shi zalunci daidai daidai da shi ya ce inna la fi zalunci ko lamarin yadda yake ciki duk wani azzalimi bai rabauta eh ba sa rabauta gobe kiyama Allah ce ba ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون
wa yawan hashuruhum jami'an alaka cewa ranar da za mu tattaro za mu tattaro su gaba daya a nan ana magana da mushrikai thumma naqulu lil ladina ashraku ba Allah taro kowa da kowa zai wata magana ta musamman ga waɗanda suka gama Allah da wani aina shirka ukum alladhina kuntum taz'umun gashi kun zo ina ababen da kuka ɗauka kuka ba su matsayin Allah ina suke wanda kuke waɗi a duniya su masu haƙi ina suke a yanzu babu don lu'an sun mallam takun fitinatun illa an ƙalu wallahi rabbina makon na mushriki wani tambaya da Allah zai ta ƙurewa ina suke ya san babu su, sun ɓace ba su da wani na ce fitina mana jawabin wannan tambaya lam takun fitnatuhum jawabin da ba su wata amsa da za su ba Allah dan babu ita illa za su da nemi za su nemi ƙarya cewa wallahi rabbina ma kunna mushrikin haka ka gama da ƙarya wallahi ubangiji mun rantsa da Allah la mu shirka ba nan yanda suka saba a nan duniya su yi ƙarya ta rantsuwa su yi rantsuwa ta ƙarya su tsira a bar su ji suke a lahirar ma haka za a kai ƙarya ta kai rantsuwa ƙarya a barka wannan sun wata sai musulun annan sallar salam ke cewa ta habbai ya saka na biya dariya ya ce kun san a kan me nake dariya sun sai musulun ya ce ina dariya ne kan wata tattaunawa za a yi tsakanin allah da wani bawon shi da bawon shi irin wani halin wanda bawa bayan ya kai ya kawo ya tsutsu ya damu mutta ya buga ya buga ba da matsariya to an baka dama zuwa zai mashi da ka zaba tun da kana abubuwa kana kan baka yi ba kana kan baka zama ya zana ne za a yi za a cuce ka ne wani wata sama shaida sai Allah ne ban amince ba kowa mai shaida sai kaina ta yi kyau lokacin nan kuma sai a ba gaba a rike bakin nawuki makarici shi baki a rike shi shi na makarici dama shi da baka yi a duniya kai a rike bakin ya ce to koji kuwa su zama zama su zama an ce kuma daman shi wanda ta kura ne kawo dukkan gaɓaɓuwa suna ɗokan abin da kai a rasirar zikin kuma wannan wata kan a rasirar akan wata wannan wannan kuma bada nan duniya ma a nan duniya ma ilimin zamani ya tabbatar da haka wata tana a rasirar tana a rasirar fata kawai iya cikin abin da sabon musamman tare da musulunta wani na ga na ga abin shi kasar ya bai da bayanin da bayan musulunta malami ilimi ne ilimin ke musamman tare da lokacin da shi menene wani bincike ne sai gano hatan mutum tana arsarwa suna mutum mutu na ƙur'ani shekara dubu da wani bidiya ita a wani tayi ne ce wani mutum shekara mutum na ƙur'ani shekara dubu da wani abu tani ba labarin wata tana zaton tana ɗauka abin suke don sai zare wa tattowa wa wani rulun ko kuma zan zare yawa manuna ya ce a ina aka rai ƙur'ani wallahi dalilin da sa da ya bincika wallahi mai mutum da shi zai gano to muna muna mun imani fata tana alkarma alkarma take mahauka dan adam an bature yawan na'ura ta da abin da ke dauka mutum ne kawai bature yawan na'ure da abin da ke tana dauka tana hada aiki kuma kuma Allah ta maki Allah to kai haka ma a jikinka a jikinka za a yi masar ma ba wani ba dan mutum na mata bala'in gadama a jikin shi za a zara sarma kin abin da hannu ce na kaza kawai ce na kaza wani ce na shaida to ba an kare ba shi ne karshen gadama an kare ya ce daman kuna daman ya ce daman kuna ke daman kuna ke da daman shi kenan ba tun kuma shaida mu ko shaida an gare shi kenan ba mu kana da daman an gare kenan ce shine shaida wadda eh kenan ce za za bata da amsa illa za ki rantsuwa da Allah ba su shirka ba nan kayan are baki a hana shi magana nace wannan rantsuwa Allah ce unzu kaifa qadaru ala anfusihim ka duba da mutane ranar duniya sun raya cikin shirka kashi wanda har suna rantsuwa da Allah su musu ba ka duba ga yanzu kawai su ce kayya ka kawo su ce kayya magana abin da kai dan sha baka yi ba wadan da anu ma kanu yaftarun mai ka haka saboda abin da suka kirkira suka kirkira a duniya na ƙarya wanda suka bashi haƙƙin Allah yanzu duniya na ya tazo babu shi ken ganin abin babu shi ya bace shi ne suke suke rantsuwa har da rantsuwa su musu ba dan abin da suka suka rike babu shi haka suke Allah ci gaba ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين
nan Allah subhanahu wa ta'ala ce wa minhum daga cikin wasu nau'i daga cikin waɗannan kafurai man yastami'u ilay za su zo su shurare ka zai shura wa ja'alna ala qulubihim akinnatan an yafqahu wa fi adanihim waqara amma la aula dan kake wanda take imani ana kai a ga abin da Allah musu za su zo wajen shurare amma Allah ce ya sanya rihi ba sa fahimtar komi zuciyar mai gane ba ta gane kunnan an toshe ba sa shiga shiga wajen ka fahimci wani abu kuma nan kenan maganar ji wa asuwa babu wa in yara kullu ayatin la yu'minu biha kuma duk ayar za kawo za ka tsarko da musu ba sa imani da ita sam wannan mana ba su rabin shirya da kwallo hatta idza ja'u yadunaka hal cewa za su zo su rinka jayayya da kai kan maganar Allah kan lamarin addinin Allah su rinka jayayya da kai yaqulu alladhina kafaru in hadha illa asatirul awwalin su su kafirce mu Allah jin ganin qur'ani ke ba labarin mutanen nuhu adawa samudawa kaza to labarin su da a wannan labarin kurin tatsiliyoyi ne na uwaye da kakanni ke ɗaukowa iya karanta muku kurin tatsiliya ce kin ba wani wahi gan ba wahi bane ba a ba magana wahi kurin tatsiliya da shi ma ya ɗauko a wajen wani kurin ke gaya muku haka suke ce Allah ce wa hum yana hauna an وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون
daga cikin wannan kawure Allah ke ta wa hum yana hauna am su suna hanawa a je wajen annabi sallallahu alaihi wasallam a shurare shi suna hana ka a wajen shi suna hana mutane mabiyan su ka kuje kuma wayana auna anu kuma su kuma sun yi nesa sun ki zuwa su ba su je ba tana geri kuma sun hada na su je ya shari da gini kako ya dakunan ƙarya ce ba haka bane ba ka aje ba hayan je ba ba ka ake kai nan ba ka je mai kuma ce ba ko shi rajin ko jawa zan zala ko a ga jaki aka shi rajin ko ka ka shi rawa zan zala sunna ko ka je rajin a ga kita ka ka ka shi rajin ka je rajin dan ka ji a gane gaskiya to mutum tuma ba kare ne kuna alƙa kare ne eh ko ka je rajin na bujura ko kace yace su suna hanawa a zo waye na auna alku su kuma sun yi nesa da inda yake to wani abin kakka damu wa in yi mulkuna illa an kusa ba kowa ba suke hallakarwa game da wannan ɗabi'a kansu ne suke cutar da kansu ba ta ma addinin Allah ko wa ma shi'urun su ba su san ba da haka ba san ba cewa wannan sharin nasu wannan makircin bai cutar da addinin Allah ko mi kadiba tufail bin amr ad-dawsi asirin ma da dalilin zai musulunta wannan kiran yasa shi yasa ma zai shurara tufail ya zo aikin hajji makka ya zo makka ta jahiliya a kafirin shi zo a bashin da a bashin da aka tare shi kai kai tufail wallahi an kashe garin makka akwai wani iya nan wani ya zo ya raba kan jama'a ya raba mace da miji ya raba da da uban shi ya raba kan jama'a ya raba gari kanka shi ware shi dan bataka ya bataka kanka shi ware shi aka wa tofel da siya iyakan rudu aka mai aka ana shi kai shi wani tofel saboda ya gaza magana sai ya dauko abdu da ya liki kullun shi dan maka yi ko kullun zai waje yanzu kullun ya yi umarar shi ya kai ake ya koma shi kullun kan ma shi komi shikenan ya zo ya zo ka'aba da rabon ya da rabon kullun ya zo wannan kullun ya liki haka sai ya zo manzo Allah ya sallah a ka'aba ka san dan adam idan ka ce mai kanka kaza to zuko ka sa kamar ka sa ka sa ka sa wani buto ne wanda bai wai da kace suka abu nan aje kace wannan ka saka taba wannan to ni soki ya taba shi kuma su da an ka kawo abu za a jaba a gidanka kace wannan abu ka taba shi dai ana abu goma ka wannan shi da taba tabiya mutunci ya kai adam aljanna ita da kake taba tabiya mutunci to cewa tufaila an ce mai kai shurara yanzu ya zo ya ga ya ga wani iya wani karanta wani abu tufaila ya wa tunani to ya za a yi shurari an ce karshe wani abu ya koyi ya ta kai wani mafashi ne mana hankali ko sai hudda yoyi ne mana musamman gane kan kai tsayya za ta kai shurara sun tafi sai hudda wani abu ta kuma yin zo shirar manzana ya tsaya katin ƙurani ya yi shurari da kyau daga nan rabon yana da rabo ya bari ce doguwa har ya kai ka shiga inda manzan Allah ke har ta kai da ya musulunta ko faida daga nan yace ya rasulullah in da sun kafiru billahi fa asilna ilayhim ya rasulullah daud qabilata sun kafirce mu Allah ka ake ni ya rasulullah ka ake ni shi zake da mai wa dinin Allah yake yanzu ya musulun ta yi gano da hadarin al'umma shi yake sun tsamo su ya rasulullah daud sun kafirce mu Allah ka aika ni manzo Allah ce tahi kuma Allah bashi wata aya iya zuwa garin da wata sandar da gaskiya ta kuma take hakike kamar mutada cikin dare ne ko take hakike sandar shi ne aizan aya shi ma aka bashi aya cikin dare ne amma sandar take hakike a tusulam yake haka gudula ita karshe ne wannan tofayar bawan Allah shi ne a hannun shi aka samu abu hurera abu hurera cikin majalar shi ne cikin kamar shi fiye samu abu hurera cikin addini hakan wace nan magana cewa kasu shurara ɗabi'a ce ta wanda ba sa so mutum ya gane gaskiya Allah ba mutum ko mutum jahili ne ko da karatu Allah ba shi hankali idan ya shiwarin shiwarin wata magana ta gaskiya yana da sauƙin gane gaskiya gaskiya ce amma ƙarya tana da sauƙin ganewa kenan a ce ma kakka shurara to mutumin hankalinka ya rena ya ce maka shi waya kan shi waye su to hankalinka ya ga baka hankali ne ko ya so har kuma shi mita kai aiki da hankalin ko ka ba gaskiya ko ka ta aiki da wani shine nan yan wan kashin ayan ita ce ta halin kahurai su sun hana aje su sun ki zuwa a cikin duhu za su mutu kuma insha Allah akan haka dai yan wa Allah shaida mu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته